الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake dawowa a hutun da muka tafi na daura da muke gabatarwa ta manhajul istinbat ta asilan wa tatbiqan wanda muna aiki ne littafin manhajul istinbat min alquran alkarim na fahad bin mubarak kuma muna karawa da matsalolin da suka bijiro waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba mu sani cikin namu ɗan ƙarfin sani da Allah ya ba mu za mu tashi ne a aya ta 280 a cikin suratul baqara a shafi na 322 haka ne inda Allah subhanahu wata'ala ce wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara wanda ake bi bashi in kana zu usratin wanda kana ana kiranta tamma baka buƙatar khabar in kana son ka gane ta sai ka cire ta sai ka kaddara mata hadasa ko waqa'a ko wujida wa in wujida zu usratin wa in waqa'a zu usratin in wani abu ne wanda ke afuwa misali to in an samu mutum ana bin shi bashi yana ma'abucin tsanani ma'ana yana da talauci bai da hali fa nadhiratun kina sai a sauƙaƙa mishi a ɗan saurara mai ila mai tsara sai lokacin da ya samu ya samu sauki ya samu wadata to malaman da suke istinbatu sai sun kace to a mafhumul mukhalafa shine cewa ashe wanda yake da wadata ba sai an saurara da shi tunda Allah ce zu usrati ma'abucin talauci ashe mai wadata ya ƙi ba da kuɗin mutane ya halatta a kai ƙarashi amshakin mutane mai shi to sai malamai suka fitar da wata matsala kuma shin wai sai wanda ake bin shi bashi na riba tun da na ana rantar ayoyin riba ne ya ayyu hallabi na amonu taɓallaha wa zarun ma maƙiya min riba in kuntum mu'mini fa in lam taf'alu fa'adamu bi harbin min Allah wa rasulihi wa in tubtum فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنبرة إلى مساء shin sai da bashi na riba ko ku ba na riba malamai suka ce a'a kowane bashi na shi ciki don mi don saboda al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab abinda ake hankalta ma fadin ma'anar lafazi ba wai kan wanda ayat ya sauka akan shi don da haka nan ne da qur'ani baya aiki a zamanin mu waɗanda ya sauka a zamaninsu su kaɗai za su yi aiki da shi mun gane wannan da wannan kuma malamai suka fita wata matsala mai ban mamaki shin da wajibi da suna waye ƙarfi a ƙarfakan lagu ƙaryensu guda? eh a yaren malamin tuɗi ya an ka ce wanga abu wajibi ne sai aka ce wanga kuma sunna wajibi ya yi ƙarfi kuma ya yi girma to karɓar bashi wajibi ne kuma wajibi ne mutum ya ba da bashin da ake bin shi wajibi ne kuma wajibi ne to ya hema wanda kake bi bashi wajibi ne sai suka ce to ga inda abinda bai kai wajibi ya yi wajibi shi yasa in ka ji malamai sun faɗi magana kakka yi gaugawa sai a dai faɗi da zai bujiya kaga in kana ya karɓa sai ka karɓa kaga yafe wannan tafi tafi ka karɓa domin yafe wa kamar ka aji ba kanka wani abu ne ranar tashi aljaba sai Allah ya baka lana in ka karɓa kuma ka canja abin ka in ma baka canje su ba ka amshi kuɗin ka yanzu yanzu kan mutu yanzu yanzu sun zanna magana sai Allah ya kyauta sai aya ta 282 ita ko tana shafi na 311 da 312 kenan ta dan mai binci ita ce ayar da Allah ya ce wala ya aba shuhada'u idan madu tun da tun farkon ya ayyuwa lalina amurka da ta dayin tun bade ne masu shaida kas su kiya su ki ba da shaida a lokacin da aka kiraye su kenan wannan aya tana nuna haramun ne a kira ka wajen ba da shaida kuma ka san za ka ba in baka ba da shaida ba hakkin zai tuzarta kuma sai ka kera don Allah ne ya hali ya ce wala ya abu shuhada'u idza madu kan gani ko to sai malamai suka ce idan ba a kira ka ba ka zan wajibi gari ka ba tunda in shaidu hudu ne aka kira biyu ai sun isa kiran ba wajibi ba ne to bai zan wajibi ba amma yana da matsayin mandubi yana matsayin mandubi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu shuhud alladhi ya'ti bi shahadatihi qabla an yus'ala mafi alkhairin masu shaida shi ne wanda zai zai ba da shaida kafin ma a ce ya zo ya kawo kiran kaga dan ba a kira ka ba in kana da damar ka zo ka bayar ba matsala ba ce ka taimaki dan uwanka musulmi hadisi ne da cikin sahihu muslim an gane ko ala usbirukum bi khairi shuhada alladhi yati bi shahadatihi qabla an yus'alaha hadisi ne da zaid bin khalid al-juhani radiyallahu anhu mun ji wannan ko yawwa aya ta gaba ɗai shahi da 312 cikin shi wannan bayanin yake can mun yi zancen wajibci ka zo ka bayar amma in za ma bu'u ya nuna ba wajibin ba ne shafi aya ta gaba ta 283 a shafi na 114 malamai suka fitar da inda Allah ce wa in kuntum ala safari in kuna akan balaguro walam tajidu katiba ku samu wanda zai rubuta muku ba ba shi ko farihanun maqbuda ko faruhun a wata kira sai a ba da jingina shi ne rihamu an gane ko? sai malamai sun ka ceto kin kuna kan balaguro ba a samu mai rubutu ba to sai a ba da jingina zahiriya sai sun ka ce kenan arrahan la ya juzu fil hadar jingina ba ta halatta ba a bada ta a lokacin da ake gida sai dai akan balagu don Allah ce wa in kuntum ala safari sai an kace a wanga la mafhuma lahu istinbatin su bai ba sun yi istinbati bi mafhumu sharti shi kuma mafhumu sharti ba kullun ake aiki da shi ba dama mun ce akwai shurutu na aiki da ku da mafhumul mukhalafa na ana nufin ala safarin akan balagu saboda nan galibi a lokacin balaguro ne mai rubutu yake wahala ba wai ana nufin bayan in ba akan balaguro ake ba ka a amshi ka a amshi jingina kuma malamai sun tattauna akan jingina shin abinda zaka bayar jingina sai ya kai daidai kudin da ka amsa ko sai ya fi su ko ko bai kai ba to kaga in bai kai ba akwai matsala na baka miliyan guda ka bani kayan jika 500 da rike matsayin jingina to ai kai kana iya gudu kudin tunda ka ce riba shi yasa wadansu malamai suka ce dole sai ya kai daidai kudin koyafin su amma in ya fi galibi ma ya fi na baka miliyon ɗari ka bani jingina ka abin miliyon biyu ka ga duniya biyan lalace ne ina isa da sojojin hindu kudi da wannan ne yanzu masu bankuna suka yi amfani da riba sai su ce ka kai takaddun gidanka su baka kudi gidanka na miliyon ɗari su baka miliyon ashirin in kai jinkiri baka biya su ba su sai da shi miliyon 40 su yi da kudin su su baka sarwa ta ciya ce kana da gidan miliyon 100 baka sai da shi miliyon 100 ka sai na miliyon 50 kai kasuwanci don ɗaya kana da wauta to don haka zahiri a nan hukuncin su bai hita ba dan rahanu ya tabbata ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana amsa shi a cikin gida shi yasa hadisi ya tabbata na ummul mu'minina Aisha yana cikin sahihul Bukhari an gane ko tace tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya mutu wa dir'uhu marhuna sulken shi na yaƙi yana nan jingina inda yahudiyin a wajen wani ba yahudi bi salafi na sa'an saboda sa'i na dabino min sha'i da ya karɓa sa'i talatin ‘yan ƙur'ani suka ce wai kai kajiya manza Allah sallama wai a ce wai ya amshi bashi daga ba yahudi ai shi ba da jingina ba yana nuna kana da talauci ba tana yi wa babu kuɗi a hannunka ƙasa kana da kayan miliyon 200 kuma babu kuɗi a hannunka sai ka ba da su jingina ka amshi wani abu ba shi ke nuna kai talaka ba ne muna gani ko kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka dan ya nuna maka ashe jingina har tsakanin musulmi da kafiri tana iya afkuwa ba wai dan saboda talauci ba ne eh sai su ce wai an ci gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an yi wata guda ba a cin komi sai da bino ana shan ruwa kuma ai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wai a ce wai kuma ya yanka raƙumi 70 a lokacin aikin hajji ya yanka raƙumi 70 me ya alaka shi dan an ci da bino a gidansa an sha ruwa a gidansa ko ba haka ba ya wannan ai ƙarya ne sai a ce to ai Allah ya ce wa wajadaka ailan fa aghna ai yana lokacin da bai da kuɗi kuma lokacin da bai da kuɗi ba shi ke nuna bai da arziki ba arziki daban kuɗi daban akwai mutumin da yana da kaya na miliyar guda ko mu ce biliyan amma ba kuɗi a hannunsa ai su kuɗi wani yanki ne na arziki dabbobi ma arziki ne gidaje arziki ne abinci arziki ne kuɗi wani yanki ne na arziki ba su ne arzikin ba yau kana iya sai da gida guda a baka biliyan ɗaya amma baka da kuɗi a hannunka amma saboda a ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ayi duka to shi yasa ƴan zahiriya ba ko da yaushe ne ake karɓar ra'ayin su ba da ra'ayukan su lokaci suna bin zahiri sai su fata mana su shi yasa sun ka ce mace ba a cewa ta yi wata uku tana haihuwa abin nan ta yi wata uku ta yi idda sai in ana shakka wai don Allah ya ce wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum in irtabtum in kun yi shakka to in kun shakka ba to me hukuncin su saboda lokacin da suke shakka hukuncin bai sauko shi sa Allah ce in irtabtum ko sun ka ce babu salatul khawf in an ce wajen yaki babu wannan sallah mi addalilin ku sun ka ce Allah ce wa idza kunta fihim kai annabi sallallahu alaihi wasallam in kana cikin su fa aqamta lahum salata yanzu kuma babu shi babu salatul khawf wannan hayaniya ce la mafhuma lahu akwai sharadin da la mafhuma lahu oh khudh min amwalihim sadaqatan ka karba kina annabi an kace ya karba to tunda an ce shi je karba in babu shi dan babu zakka kaga masu kuɗi sun hidin da dan haka a bar su da duke ina da kuɗi ita Allah ya kyauta sai aya ta dari biyu da tamanin da shidda dari biyu da sittin da bakwai dari biyu sittin da bakwai dari biyu da sittin da bakwai ko ba haka ba inda Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sace mi laha ma kasabat wa alaiha maktasabat Allah bai dura mana sai abin da ta iya dauka laha ma kasabat abin da ta aikata nata ne wa alaiha maktasabat abin da ta aikata na zulmi kuma ya tabbata akan ta wasu sai sun ka ce ta wannan yake nuna ba a kama wani laifin wani ko ba ka da bane amma wannan istinbat nan yana da rauni ayat da take nuna ba a kama wani laifin wani wala taziru waziratun bizra ukhra sai dai in ka tahi ka ja wasu cikin halaka to kana da laifin su dalilin kuma laihin naka ne don kai ka su shi yasa Allah ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzari alladhina yudilluna bi yudillunahum bighayri ilm alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum adhaban fawqa al-adhabi bima kanu yufsiduna wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha sunan kai ka sabbaba abin ko da ka mutu ne kai ka sabbaba abin shi yasa da awa tana da hatsari idan ka ja mutane zuwa ga halaka duk wanda ya aiki da wannan abin ko bayan ka mutu sai rubuta mazulubi kuma tana da amfani idan ka faɗi wani abu na alkhairi ko bayan ka mutu akai aiki da shi sai ka samu lada mutumin da ya mutu ya bar gidan karuwai duk an kai zina ko shi na cikin kabari sai ya samu zulubi shi yasa mutane malamai sun kace kala hudu ne game da mutuwa akwai wani abu da ake ce ma kwantar ko san kwantar ko kwantar wannan abu da yake auna ba abin wuta ko tarawa kasha da larabci ne sunan shi bi sunan kwantar da da larabci an ga larabcin zamani na dole sai ka yi bincike kwantar faransanci ne wannan abin wanda yake lissafa wutar da kasha mita to shi ake cema container da faransanci daga leverbu container da su larabci sunan shi addada addada mai lissahi na faransanci na sun kudu daga al'aduna muna ganewa to dan adam in ya mutu kwantar hudu ne gare shi ka'idar suke nan akwai mutanen da idan yau suka mutu kwantarkinsu da na alkhairi da na sharri ya tsaya don bai bar wani abu wanda zai ci gaba da aiki da alkhairi ba wanda zai ci gaba na sharri wani kuma da kwantarkin shi na alkhairi da na sharri za su ci gaba ya bar masallaci ya war gidan giya nan masallaci ya yi sallah samu ladace an sha giya samu zunubi wani kuma kwantarkin shi na alkhairi ya tsaya na sharri zai ci gaba ya mutu bai bar masallaci kuma ya bar gidan giya wani kuma kwantarkin shi da sharri shi zai tsaya ya mutu bai bar gidajen giya ba ya bar masallaci to kai fatan kana cikin waɗanda waɗanda duk wani abu na sharri ya tsaya na alkhairi ya ci gaba to kaga mai da'awa idan ya mutu akan da'awa ta gari yabbar ayyuka na alkhairi kaga kullu larar same shi shi yasa za ka iya rayuwa shekara hamsin a nan duniya kuma ka shekara dubu hamsin bayan ka mutu ba ina da kana rayu bisa kasa ba a'a ababen da ka bari na alkhairi za su iya shekara dubu hamsin ana amfani da su musamman ilimi ko ka ki ko ka so sai ka ji an ce imamun bukhari imamu muslim imamu malik abu hanifa ahmad bin hanbal har yanzu ana faɗa sai ka ana kamar rayu suke su ko kowanne daga cikinsu ya yi shekara dubu da barin duniya ba wani mai kuɗi ko wani mai mulki wanda ake faɗin sunan shirya da ake faɗin waɗannan sunaye don ba kuɗi an gare su ba a wannan lokacin yanzu idan da zan tambaye ka wane ne fi kowa kuɗi duniya a zamanin imam malik ba san shi ba wane ne fi kowa mulki a zamanin imam malik a duniya a lokacin shi ba san shi ba amma da yake allah suka yi ba aiki tana yawan wancan zamanin sunayen waɗancan masu kuɗi ya fi shahara da sunayen masu mulki amma bayan an mutu wanda ya ma Allah aiki Allah ya tsare sunan shi to shi yasa kai fatan ka shiga cikin waɗanda da ka mutu duk wani aiki na sharri wanda za a rubuta maka ni sharri ya tsaya da alkhairi sai ya ci gaba Allahumma amin mu dai mun faɗa malamai sun ka faɗa eh to mun zo ƙarshen suratul baqara abinda za mu ƙara shi ne malaman luga suke cewa in ka ji lahu alkhairi in ka ji alaihi sharri don ya ce laha ma kasabat sai ce ni wa alaiha ma kasabat amma sun ka ce ba kullum ba banda inda ba kishoyin juna suke ba muna cewa Allahumma salli ala Muhammad nan ba sharri bane sannan wani lokacin ka ce in sharrin ma lamu tana iya cin shi man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a tatmi fa alaiha amma can cikin suratul suratul isra'i sai ce in ahsantum ahsantum wa in asa'tum falaha bi fa alaiha ba mu muna kawo waɗannan ne saboda kakkai rigima wata rana a kawo aya karsa yadda za ka yi ka koma tawili bari ka je da lullen mutum sannan ka san wace amsa za ka bar shi yanzu mun shigo cikin suratu ali imran aya ta sha hudu safha 81 inda Allah ya ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa ko yawa zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal bani wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal harb wadansu inji abu hayyan al tauhidi mai tafsiri na al bahr al muhit ya ce sun ka te wajen istinbadi ka san istinbadi in baka iya bayan suna kana fada cikin rami ya ce wa min gharibi mastumbita yana daga cikin mafi mamaki abin mamaki wanda an kai istinbadi min al-ahkami na daga hukumce hukumce fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya wasu sun ka ce anna fiha dalalatun ala ijabi sadaqa akwai abin da yake nuna an wajabta mutum yayi sadaka na alamcin zakka fil khayl saima a cikin dawakai waɗanda suke sun je wajen kiyo. Lizikiri ha don Allah ya ambaci dawakai ma'ama ta jibu fishi sadaka na a cikin abin da wajibi ne a fitar mishi da zakka awin nafaka ko wajibi ne a ciyar. Sun ka ce fannisa'u walbanuna fihimun nafaka su mata da ‘ya'ya ciyar da su wajibi ne ko wa baqi ha fiha sadaqa su ko sauran da Allah ya ce su yi lil nasi hubbu shawati min nisa'i wal bisati wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fidda ai kaga al qanatir al muqantara min al dhahab wal fidda suna da suna da zakka sun kace wal khayl al musawwamati kaga gonga istinbati gharib ne dan nasoshi musuluna dawakai suna da zakka wanda sun yi kusa kusa da su da yan qur'aniyuna Allah kai mun sai kaga an kace maka dawakai suna da zakka kace ba su da sai wani yanzu shi gaba ba wajen da wannan aya Allah ya kyauta aya ta gaba aya ta 19 ko shafi na nawa 382 to kai kajiya daga nan mun tashi har 300 har 80 har 100 inna ad-dina 'inda Allah al-islam ko ba ka nan bane addini a wajen Allah shine mini shine musulunci to aya ta sha tara ko kafinta akwai ta mi ta sha takwas shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu tajmi wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya tsayu da adalci shi yasa masu aqida ta mu'tazila sai sun kace shi daga cikin rukunnan imani adalci alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ce rukunin imani guda shidda su ko sun ka ce da wannan aya qa'imun bil qist da Allah ya tsaya da adalci sai sun ka kirkiro wani adalci sun ka saba kansu sun ka ce shine kawai ka da cewa Allah yana adalci baya zalunci a'a mun imani da Allah baya zalunci amma cewa wani imani ne wanda kun ka kirkiro sai ka yarda da cewa Allah yana adalci ma'ana irin ku abin da kuka duka adalci domin wannan suna sun su kawo wani abu kaga yanzu misali talaka ya Allah ya bashi kuɗi ba sai ce to Allah ya zalunce shi tun Allah ya bashi kuɗi ba to kaga wannan ai adalci ne na hayaniya ko ku ce a'a wai adalci shine a wajen ma Allah cewa duk wanda yayi imani sai Allah ya sa shi aljanna duk wanda bai yi imani ba sai Allah ya kai shi wata shine adalci a'a shi Allah babu dole gare shi shi na yagga dama ya kai ka aljanna muna ganewa ko da ka bauta ma Allah bautakka bata isa ta sa Allah ya saka aljanna ba baka isa ka biya Allah ba sannan kuma in ka shekara 50 kana bauta ma Allah to yan adalci na da adalci sai aka ka aljanna shekara 50 sannan sai aka shekara to dan me da Amurka khalidi da fiya abada ah wai mutu Allah ya kyauta aya ta gaba aya ta 26 ko shafi na 100 182 inda Allah subhanahu wa ta'ala ce qul illahumma مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء سيكتب بيدك الخير إنك على كل شيء قدير malamai suka yi istinbatin karkashin wannan aya Allah ya yabi kanshi da kanshi an gane ko to kenan ba laifi a yabi mutum da ɗabi'o'in shi na gari amma ka a yi hulus idan mutum yana sadaka ana iya yabo shi a cewa ne akwai ƙoƙarin taimakon jama'a da shi amma ka a wuce iyaka wajen yabo shi don gashi na Allah ya yabi kanshi da kanshi ce biya dukkan alkhairi innaka ala kulli shay'in qadir to sannan kuma sai suka ce da Allah ce biya dikal khair da cibi ba biya dikal khair wa shar saboda ni saboda shi sharri ba daga wajen wato wa sharru laysa ilayka shi sharri in ka gane shi kai ka jawo maka kashi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir mun gane wannan ta Allah ya kyauta shi yasa aljannu ma sun kai ladabi ga Allah sun ka cewa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada bucin bu su ce ba asharrun arada Allah biman fil ardi urida biman fil ardi shin sharri ne aka fara mutane in kun ka jawo mutum kun ka jawo annabi ibrahim da yace afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li sai ce allazi khalaqani wallazi huwa yut'imuni sai ce mi wa idza maridtu fa huwa yashfi bai ce wa idza amradani ba sai ce idan nayi rashin lafiya kaga bai ce in Allah sai ya bai rashin lafiya tare da cewa ko babu abin da zai afkuwa sai da izinin mu Allah wa ayyuba idna da rabbahu anni massani yadur bai ce Allah ka turo min cuta ba sai ce cuta ta shahi cikin suwa da ya ce annibar sani shaitanu bin usulun wa'ada kaga sai dinga zuwa ga shaitani saboda shi ne sababin tare da cewa ya san shaitanin ba zai iya komi da shi ba sai in Allah ya yarda aya ta gaba aya ta 43 shafi na 80 shi ma da uku kaji uku uku sun maimaitu shine يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين نما لما يسنا كاو wannan akan istinbatin dal istinbatul lughawi ma'ana istinbati yana da alaka da ilmomi daban-daban to sai malamai sun kai istinbati na lugha karkashin wannan aya cewa alwawu la tufidu tartib ita wawu in ka gane ta ba tana nuna abu ba jere suke in nace ja'a Musa wa Isa tana yi wa Musa ya zo sannan Isa zo tana yi wa kuma Isa ya zo sannan Musa ya zo don Isa ya zo ƙarshe ba shi ke nuna shi ya zo ƙarshe ba tana yi wa shi ne zo farko muna ganewa domin alwawu la tufidu at-tartib gashin Allah ce ya Maryam muqnuti li rabbiki ya ke Maryam ki bauta ma ubangiji ki ko ki kankan da kai ga ubangijinki wasjudi ya wasjudi warka'i a to yana sallah da sujada da kuyo ne shi fara shi yasa mu'tazila sun kace annabi Isa ya mutu sun kace ina aya sun kace Allah ya ce id qala Allah ya Isa sace min inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya sun kace ni zan kashe ka sannan ya dauka da kai don haka annabi Isa ya mutu sai an kace alwawu la tufidu tartib aslin magana inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika والذين يبيتون لربهم سجدا waɗanda suke kwana suna sallah suna sujada suna tsayuwa in ana sallah tsayuwa a tawara kuku sujada ka gani alwa guda su fi da tarti dan nan kaga sai ka gane wannan shubha ga ai wasa da hankalin ka Allahumma amin to mu je ga aya ta 50 da tara a cikin Ali Imran ko shafi na 82 kaga mun bai da wuya kusa da kusa kenan inda Allah ce min inna matsala isa inda Allahi ga matsali adam misalin annabi isa kamar misalin annabi adamu sai malamai sun gace to ana iya istinbati na usulul fiqh qiyasul aula in an ce qiyasul aula kamar kai qiyasul abin da ya fi cancanta mun yi bayanin wannan da Allah ce fala taqullahuma uffin dakka ce mai iyayenka tir sai ka ce to balantana bugu domin in an ce kakka ce musu tir ko car ko ayya ko asha ko ash to balantana ka dake su qiyasul aula ke domin bugun yafi muni to kaga wanda ya ce babu qiyasul aula cikin qur'ani kaga sai aka kawo hujjar da aya duk da yake wasu malamai sun ce shi wancan fara ta kullu ma uffin mafhumul mukhalafa ne al-a'la ya an kawo abdar domin shi imamu shafi'i yana kiran shi al-qiyas fi ma'anar asl muna gane ba to anan kuma su malaman balaga sai suka ce min tashbihu al-aghrab bil gharib an kamanta at-tashbihu al-gharib bil aghrab an kamanta abin da yake da ban mamaki da mafi ban mamaki domin an kamanta annabi isa da mi da annabi adam to shi annabi isa garibun na annabi adam kuma shi ne mi shi ne azrabu kadiba ko cikin jalali ya kawo an kawo wannan karkashin wannan aya kiristoci asalin saukar suratu ali imran kiristoci ne tawaga ce ta kiristoci wufud na ta nasaru masu kiristoci na najran wani gari da ake cima na jiran ko yanki a ƙasar yaman suka zo su tattauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba a cewa ba a tattaunawa da kafiri ba gaskiya bane dan manzan Allah sallallahu ya tattauna da yahudawa ya tattauna da mushrikai ya tattauna da kristoci amma akwai abin da ake son a boye karkashin wannan mu maido hankalin mu nan abubuwa ne guda uku akwai alhiwaru bainal adiyan akwai taqarubul adiyan akwai ittihadul adiyan in an ce alhiwaru bain al'adiyar shi ne a tattauna tsakanin addinai in an ce ta ƙarubul adiyan a kusanto da addinai su yi kusa in an ce ittihadul adiyan a haɗa addinai gaba ɗaya su zamanto addinai ɗaya to turawa da yake suna son su yaƙi musulunci sai suka zo da suna alhiwaru bain al'adiyan a tattauna tsakanin addinai amma su ba tattauna suke son ai ba domin in tattaunawa ne ai ana tattaunawa azhar a ƙasar misra suna da majalisi na tattaunawa da waɗanda ba musulmai ba rabiqatul alamul islami majalisar malamai ta duniya take saudiya akwai majalisa wanda ke kula da tattaunawa da waɗanda ba musulmai ba akwai doctor munqizu saqaf wani professor ne doctor ne ba san ko yanzu ya zama professor ba asalin shi dan ƙasar suriya ne yayi karatu saudiya ya kware wajen tattaunawa har kasashen turawa ana aika shi dan yaje ya tattauna da turawa shi wannan tattaunawa akwai ta musulunci duk annabawa ba sun tattauna da kafirai a ba da hujja amma sai a ce a yi yadda za a yi da musulunci da kiristanci da yahudanci da wace abin nan su yau kusa a ƙarya ba ta yi kusa ga gaskiya don haka ta ƙarubul adiyan babu shi ittihadul adiyan shi ma babu shi a ce a haɗa addinai su don ɗaya da mai bauta ma biri da mai bauta ma kare da mai bauta ma saniya da mai bauta ma gumki da musulmi da mai bauta ma da kirista da yahudawa duk a haɗe a zan addini guda wai kamar yadda an ka kirkiro wani abu mondialization wanda suke ce ma globalization da english a haɗa duk addinan duniya kawai su game su nan abu guda ya za a yi da wanda ya ce abin da yake bauta ma da wanda yake bauta ma kare shi kare ne a allah shi abin da yake bauta ba wani kuma kusu yake bauta ba bera kasar indiya da suna da fiye da addini 700 ba a haɗa suna addini guda ƙarya ne inna dina inda Allah ya musta shi yasa Allah ce wa dulau tudhinu fa yudhinu inda zaka dan yi sako suka ce to bari in dan rage sai kuma kowa ku rage sai a to a hada a to kenan kowa ya bar addini shi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun mun ji wannan da kyau so nan abin da ya sani kawo wannan saboda su kiristoci ne suka zo su tattauna da wa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ce to inna masala Isa inda Allah ka masali Adam sai an kai qiyasul aula tashbihu wato al-gharib bil aghrab domin menene ake nufi da wannan su sun ce annabi Isa Allah ne saboda an haife shi ta fuskar yana da mahaifiya amma bai da ni bai da mahaifi to annabi adamu yana da uwa yana da mahaifi to me yasa ba su ce annabi adamu Allah bane sun kace annabi Isa Allah ne ai shi annabi adamu shi cancanta a kira shi Allah shi da annabi Isa kenan kaga Allah ya ba su dalilin da yake nuna cewa ƙarya suke amma da sun kama tsuntsu turawa yanzu sai sun kace annabi Isa bangare bi gare shi akwai annasutu akwai allahutu annasutu daga al'insanu na jikin shi na ɗan adam na allahutu kuma ruhin Allah na shiga cikin shi an ka ce ina hujja suka ci gashi na Allah ya ce innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu ruhi ne daga Allah kenan nan min sun fassara ta tabi'idiyya sashen ruhin Allah na shiga ciki sai an kace musu to in haka nan na Allah ya ce wa sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu duk abinda kun kaga Allah ya halitta minhu in ka ce komi sashen Allah na ka koma a dan aqida tauhid tauhid kenan komi ya koma Allah da haka wannan hayaniya ƙarya ce annabi Isa mu annabin Allah ne a wajen mu kuma bawan Allah ne amma ba Allah bane na fata an fahimci ni shi ya sama wani daga cikin masu tattaunawa da su ɗan ƙasar ivory coast yana tattauna da wani kirista ya ce to kukunce yesu almasihu ya mutu kwana uku ko ba haka ba to in kunce allah ne abin tambaya a nan shin kuna nuhin da yesu almasihu da allah duk abu guda ne in kunce duk abu guda ne to lokacin da yesu almasihu ya mutu to wancan allah yana da rai ko ya mutu in wancan ya mutu to kwanakin nan guda uku da an kai wace kula da duniya wace kula da halittu in ku kunce Yesu almasihu bai da ya mutu wancan bai mutu wato kenan wancan shi a Allah don Allah bai mutuwa Allah shi halitti mutuwa kuma shi mutu kunce Yesu almasihu Allah na kuma kuna nuna annabi Isa ya ci abinci Allah bai bukatar tuni ko ba ka da bane don haka Allah dai shiryar da mu kuma Allah ya kyauta to mu bar ga aya haka sai aya ta nawa ta saba'in da biyar a shafi tamanin da ɗaya a cikin surutu ali imran an gane ko aya inda Allah ya ce la yattakhidul مؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه idan kafirai sai in kun ji tsoro sai ku nuna musu kuna tare da su amma ba wai kuna kanu su a cikin zuciya to ibnu ata an gane ko imamu ata wanda ya mutu hijira tana da shekara 114 zaka ana kawo shi a cikin littafin tafsiri yace wannan aya tana nuna adamu ru'i talaqil mukra duk mutumin da anka tilastar da shi ya saki matar shi ya sake ta to sakin bai yi ba don in ka in ka nuna makafirai kai kafiri ne don ka so kashe ka ai baka kafirta ba bal ma ayat dake cikin suratul nahl man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kiyasa masu kuɗi da masu mulki suke da wannan zalunci sai su sa a daure ka sai ka saki matarka ko mai mulki ya kore ka daga yanki ya kwace matarka da ƙarfi to idan yau an ka ce an samu mai adalci ko ko an juyar da shi akan mulki sai ka taho matarka babu babu limamin da zai daura muku aure da ma auren ka nan talaqul mukrah eh ku da ta ya dawo na aure muna gane ku shi yasa zalunci bai da kyau idan ka yi amfani da kudinka ko mulkinka ko karfinka ka zartar da hukunci torar da babu wannan abin duk abin da ka yi sai ka gaɗe haba an manfu ba shi yasa ba haushe yake cewa a yi maka biyayya ana ƙaunarka ya fi a yi maka biyayya ana tsoronka so mu bar wannan aya aka muje gaba sai mu illa an ta tafi minhum tuqa ta ashirin da takwas mun ka ɗauka ko? ok a shafi na nawa ni aya ta ashirin a aya ta saba'in da biyar to ni aya ta ashirin da takwas ta ne ɗauka ita ashe mun ƙetare ta to ina zuwa yanzu aya ta rauta muka dauka waggata illa an tattaku minhum aya ta 28 ce ita ba mu rubuta ta ba ina abin rubutu ya kamata a rubuta ta da ina ganin ta 19 sun ka rubuta to nan wannan wurin kuma bari in gani bangata kenan ta 28 ce kuskure na suka aya ta 28 mun dauki ta da shidda eh eh okay to ita illa anta taqu minhum tuqa ta 28 bari ina zuwa ita nan ya kamata mu ta ta 28 shafi na 80 to yanzu tana za mu tashi aya ta 75 ko shafi da 81 ita ce zalika bi annahum qalu laysa alaina ita dai ce wa min ahli kitabi man in ta'manu bi qintarin yu'addihi ilayk wa minhum man in ta'manu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima dhalika bi annahum qalu laysa alayna fil ummiyina sabil an gane ko ita dai ce ta 75 imam abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko dan baffansa kuma ya mutu hijira tana shekara 68 yace wagga aya da anka ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyin sabil yace tahrimu akhdhi amwali ahli dhimma wannan aya tana nuna haramun ne ka karbi dukiyar kafiri babu wata hujja babu dalili domin ayat tana magana ne su yahudawa sun ce laysa alaina fil ummiyin sabil ma'ana babu wani laifi in sun kace dukiyar ummi in sun ce ummi suna nufin duk mutumin da ba yahudi ba shi yasa duk kisan da yahudawa suke yi ma wata al'umma kakka gani su a wajen su ba wani abu ne saboda ba yahudi su kashe duk wanda sun kace amana shi dare ba tsakanin ba yahudi da ba yahudi halamunta amma tsakanin ba yahudi da sauran al'ummomin duniya ta halatta shi yasa suka yi ta kokari ne mata yaɗo abin kudin duniya suka kawo wannan tsarin dan da ba tsohon tsarin su ne wa akhdhihim ar-riba wa qadmuhu an to sai abdullahi na abbas ya ce to haramun ne ka karbi dukiya ahlul zimma domin nan wannan ayar tana nuna cewa mutum ko ba musulmi bane bai halatta ka ci dukiyar shi ba tunda sun ce laysa alaina fil ummiyina sabil Allah ya kawo wannan ne don zargin su to kinan kai ma musulmi kaka ce a wancan kafiri ne bari in ci dukiyar shi haramun to ina ganin ayyukan cin ya hito ko ya kuwa to sai mu je aya ta saba'in da bakwai ko shafi ɗari uku ɗari uku da ashirin da hudu au shafi na ɗari uku da ashirin da hudu aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce aya ta saba'in da bakwai innan lalina ya shi sabu na bi ahadin lahiri ko وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وما يدوش تسبع إن بكي تسبع إن نوع إذا تسبع إن بكي كنا تسبع إن تقص نوانا kullum ita aya an ce ta kaza sai ka kuma bayan ta bila ba gaba za ka dauka ba to Allah ya ce waɗanda suke saye bi ahdillahi da alƙawalin Allah wa aimanihim da nan su sama nan kalilan da dukiya ka dan kai alƙawali ko kai mubaya'a don a baka kuɗi da wannan ne malamai sun ce duk wanda wani dan siyasa in bashi kuɗi don ya zabe shi kaga ya sai da alƙawari shi to mu ko yanzu in ba ba kuɗin ka kawo mutane ba za a zabe ka ko kai rantsuwa da Allah da ƙarya don a baka kuɗi kaga ga aikin masu kuɗi ne 'yan kasuwa wasu daga cikinsu ai ba duka ba ko to sai Allah ce ula'ika la khalaqa lahum fil akhir ba su da dole tashi alkiyama sai ka tuba sai ce mi wala yukallimuhum Allah Allah ba zai musu magana ba dan ba annabi Allah ba zai musu magana ko ba Allah ba zai musu magana ta rahama ba don Allah ya ce alam takun ayati tutla alaikum fa kuntum biha tukadzibun wala yanzuru ilayhim Allah ba zai musu kalle su ba kallo na rahama don babu abin da yake boyewa ga Allah yawmul qiyamati ran tashi alqiyama wala yuzakkihim kuma Allah ba zai sarkace su ba wala hum adabul alim suna da azaba mai radadi sai malamai sun kace ana istinbati karkashin wannan nassi bi mafhumil mukhalafa annahu yukallimu man laysa kadhalika cewa Allah zai yi magana da wanda bi da wanda bai aikata wannan ba wanda duk bai sai da alƙawalin shi ba bai yi rantsuwa ba ya sayar da rantsuwa sai da wato da wani abu na duniya to wannan yana da rabo lahira kuma Allah zai mishi magana kuma Allah zai kalle shi da idon rahama sannan kuma Allah zai tsarkake shi kuma bai da azaba zai samu rahama yaya malamai suka yi da wannan saboda istinbatin da an kai innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila to su ko innal ladina lam yashtaru bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila kaga ba a cewa la khalaqa lahum fil akhirah an gane wannan to ita ce aya ta 77 cikin ali imran da kuma ina ganin lokaci ya fara matsowa wani lokaci aya ta 80 da ɗai sai mu bari haka nan sai ke bayan sallar magriba yau za a dawo a ƙara guda insha Allah aya ta 80 da ɗan shafi na 100 da 89 bari mu ƙara 189 an gani ko yawwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in akhadha Allah mithaqan nabiyyin ko lama ataitukum min kitabin wa hikma ko lima ataitukum ko lama atainakum kirawo ini daban-daban lokacin da Allah ya fi alkawali da annabawa lama ataitukum min kitabin wa hikma ya an ce lima ataitukum ai dan abin da din baku an gani ko ko wallahi lima ataitukum min kitabin wa hikma abin da din baku da littafi da kuma hikma ko lima ataitukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun sai kuma wani manzo zo muku musaddiqun lima ma'akum ko ba kana bane wanda yake gaskata abin da ke tare da ku la tu'minunna bihi wala tansurunna za ku imani shi za su fassara shi malamai sun yi wannan aya fassara guda biyu wasu suka ce kowane annabi sai da Allah ya dauka mishi alƙawalin in wani annabi ya bayyana kana nan to ka bi shi wasu malamai suka ce a'a dukkan annabawa kowane sai da Allah ya dauka masa alƙawali in annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ka bi shi to da Allah ya dauka musu wannan alƙawali qala a aqarartum Allah ce shin kun tabbatar da haka kun tabbatar da haka wa akhadhtum ala zalikum isri kuma kun dauki wannan nauyi da na dora muku to mi sun kace qalu aqrarna suka ce mun tabbatar da haka qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahid allati ku shaida ina masu shaida ta ina wadanci masu shaida tare da ku malamai sun kace akwai wata ka'ida da malamai suka tabbatar da ita al'iƙiraru alal insani ala nafsihi matubulu in mutum ya tabbatar da abu a kan kanshi to za a kaɗi shi idan an ka zo kotu waye ka za ka ce kai ne to an ka ce shi ke ba a bukatar wata shaida shi ne malaman fiƙihu sun ka ce al'iƙiraru sayyidul adilla shi tabbata cewa ka yadda kai ka aikata abu to abu a bukatar shaidu abu bugada ake bukata a san ba mahaukaci ba ne kuma a san ba cilis ta ka an kai ba kai da kanka na kan yarda to kaga da wannan malamai suka fitar da wannan amma yanzu kotunan duniya sai suka sace wannan sai a ce mutum ya yi rekore take shi ya aikata da haka magana ta tabbata to ai ba turawa da suka kashe qur'ani tun shekara 1400 gashi qur'ani ya tabbatar da shi kai kai na annan kana jiran kotu a ce kotu da turawa na sun kai wayo suka kawo wannan ina suka kawo shi domin annabawa sun ka tsada ce a akarantum Allah ce kun tabbatas kalu akararna suka ce mun tabbatas ashe in mutum ya tabbatar da abu akan shi ba a bukata wani dalili bayan shi gashi a alqur'ananci to mu dakata saboda lokaci ya matso waɗanda ba su yi arwalla ba sai su je su yi arwalla bayan sallah za a dawo a ƙara karatu na wato minti hamsin ko awa ɗaya sai a sallami jama'a sai gobe idan Allah ya so ya yarda abinda muka faɗa gaban tsori dai Allah shi ba mu gada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh